الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسينا دليل ترى نكرا تلتاف وتسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما بقي قوة بير watan shida aljumada athaniya 1440 biyar bayan hijira sannan kuma ranar 20 daidai ga watan maris 2000 ko kuma ga watan disamba 2023 to bismillah sabuwar magana kenan naqdus sahifa idan ba manta ba mutanen maka sun yi abin da ake kira al-muqata'a wal hisarul iqtisadi wato kakabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkanin dangin sa banu hashim takunkumin tattalin arziki kar a sayo komai daga gare su kar a saida musu kada a auro kar a aura musu duk dai saboda me dan me za a yi musulunci kuma kuma tawa nan muka kwana ko har suka rubuta takarda suka liƙa a jikin ka'aba wannan yarjejeniya ce mutanen makka ba za su saidawa manzan Allah ba da banu hashim aka shiga cikin takura to Allah cikin ikon shi tafiya ta tafiya sai wannan takaddar wadda ita ce kundi da ke nuna kada wanda ya kuskura ya saida musu wani abu sai aka samu gara ita da kanta ta je ta cinye takardar sun tafi za su je su yaga takardar suka ce a to ai Allah da kan shi aiki to shi ne sa ita ce sabar magana mai ikra wannan takunkumin tattalin arziki wasta marar ta doge ta ɗore ta ci gaba ne fa shekaru ɗaiɗai har shekara uku zuka duba a ce mutum an killace shi a gidan shi a hana mai ruwa a hana mai abinci shekara uku to kaga ai mutuwa ake nufi da shi to haka suka yi manasusu a lokaci kuma ba wai sai wanda yake musulmi a duk wanda yake dangin annabi ne kuma ya ba annabin goyon baya to yana cikin waɗanda za a ɗora musu wannan takunkumi shi za abu ɗalibin da kanshi yana cikin waɗanda wannan takunkumi ya shafe su na'am harama ba'd man fihim khayrun min quraish naqdaha wa mhm hisham ibn amr ibn rabi'ah ibn al-harith da kuma wa zuhayr ibn abi umayyah wal mut'im ibn adi wa abu al-bakhtari ibn hisham wa zam'ah ibn al-aswad ibn al-muttalib فتعدوا fata'addaw qatlahum al-hajur
to wannan shekara uku cur akai aka hana abinci ga manzon Allah aka hana sai da hatsi wata kwaya komai aka hana har in muku manta ba akwai wanda aka ganshi zai kai abincin ko kun tuna baya akai attacking din shi waye wane ne wanda ya ɗauki abinci zai ke ci a za kai musu abinci? yace ta wannan abincin wance ne ai kumance hakim bin hizam kusan dangantaka shi da na aisha da na khadija to don haka farama ba'adun man fihim khair min ƙorashin na ƙabaha wasu daga cikinsu masu hankali suka ce kai ya za a yi haka mutanen nan yan uwanmu ne ƙwarai shawa amma mun hana musu abinci muka muna ci muna sha mun hana musu wato shi zalunci ba ma sai kana musulmi ba in zalunci ne halittarka ta tausayi za ta nuna maka ba daidai sai dai mutum ya danne kawai ya bushe ya samu bushewar zuciya wasu daga cikin ƙwarai shawan makka waɗanda suke da tunani sai suka ce gaskiya ya kamata a je a yaga takardar takardar ita ce kundin da ke cewa kada wanda ya kai abinci in aka yaga takardar to komai ya ya sakwarkwace kenan to akwai wasu cikin kafaran maka da suka ce ba mu yadda ba su ne suwa hisham ibn amr ibn rabi'a ibn al-harith ɗaya kenan da zuhairu ibn abi umayya biyu kenan da al-mut'im ibn adi uku kenan wa abul bakhtari ibn hisham kun gane da kuma zam'atu ibn al-aswad ibn al-muttalib waɗannan suka ce ba mu yadda ba a ci gaba da katse abinci daga muhammad sallallahu da kuma banu hashim ba mu yadda ba ba fa sun imani ba ne zalunci ai zalunci na'am فتعدوا فابتعدوا فابتعدوا خصم الحزون ليلا لأعلى مكة
wato fatta'adu sai suka yi alkawari su haɗu a inda ake kira khatmul hajjun wuri ne kamar ka ce a tudu maka in ka je maka kasan tudu maka tana da tudu ko ba ka ba to ana kiransa ana kiransa alhajjun sama da ƙasa misali daga ka'aba in zaka tafi irin su jarwal irin su sha'al mansur irin su yani titin nan da zuwa jidda ai kaga tudu ne in za ka gangara kuma shari ibrahim khalil shari ilhijira gangare ne to a daidai wurin suka ce kai kai da kai da kai su mutum biyar din nan ku zo mu tattauna mu gaya za a yi mu je mu saukar da wannan takardar wadda ta kunshi yarjejeniyar zalunci da su ba aka yi fa amma sun ga abin ya kai jallin da bai kamata a kyale ba araftun jamil فاجتمعوا هنالك sai suka haɗu a wancanan wurin فأجمعوا أمرهم
sai suka tara al'amarinsu وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها suka ce kaga kowannenku wato suna da tsari tun a wannan zamanin suna da shugabanci suna da yarda da in abin da aka yanke na shawara to a tafi a kai suka ce to wannan takarda dai mu je mu yaga ta kayar da eh kayar da kat kada ɗayanku in mun yi in an haɗu ya ce ba da shi ba kasa yana iya faruwa a haɗa kai zai abin arziki da ka ce ni wallahi ba da ne ba ana samun wannan cikinmu? yanzu ake yi ɗanmanin munafinci da mutum ya ga ɗan amfaninsu zai gushe da ce a wallahi ba da ne aka yi kuma in mai ko zai ce da ne aka yi la haula wala quwwata illa billah na'am to da haka فاجتمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها cewa lalle sai sun je yanquduha su yagata su yi watsi da abin da ta kunsa وقال زهير أنا أبدأكم فأكون فأكون أول من أسلم من يتكلم zuhairu sai ce ai ni ne ma zan fara miƙa hannu na yagota kaga shine wato dan kundin balakiya ni ne kuma ɗaya bai shakka ni ne farkon wanda zan sa hannu in yago takardar kuma ni ne farkon mai magana in an tanka ni zan yi magana yau wato kaga ana bukatar shugabacin kowane abu ya zama tsaye jajirtacce wanda ba mai tsoro ba araftun na'am فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم gari na wayewa sai suka tafi zuwa andiya domin da suka yanke wannan shawarar to kuma za su je su gaya makwarai shawa ga abinda muka yanke ba za su yi gaban kansu ba ne saboda ai su biyar ne akwai jama'a mafiya yawa wanda su ne an- in ka ce andiya kamar ka ce majalisinsu to za a ji waye zai yau zai musu magana ga zuhairu ya ce zai magana ai to gari na wayewa sai suka tafi zuwa ainihin inda suke zama suke tattaunawa na'am وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة gari na wayewa malin sai ya cap ado shine hulla ya kore a daka suna da nan al'ada idan mutum zai faɗo wani abu to sai ya yi ado tukun in za a yi wani falastinanci in ji masu hausar zamani to sai mutum ya yi ado ko dai zai ba da bishara ko zai faɗa abin da yake ba a so to abin da zuhairu ibn abi wane ne umayya yake na'am وطاف بالبيت سبعا gari na wayewa da ya ci wani ado sai je kewaye ka'aba suna tawafi suna tawafi ko a wannan lokaci sai dai mushkilarsu a lokacin suna dawafi ne suna fito Allah ya ce wa makana salatuhum inda albaiti illa muka'an wa tasdiya dawafin su kenan matan ma suna yi amma tsirara a uzubillah ba kyau jahiliya ke wali yazu billah to da haka sai ya je dawafi ba kuma irin dawafin da kake yanzu kake labbaika su suna dawafi suna labbaika amma da shirka ce sukan ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak kaga wannan ba shine talbiyan ba ubangiji kai kaɗai ne baka da abokin tare in ban da gunkin nan naka guda ɗaya ta kaga wani ba tauhidi ba tayyib saboda kai je ɗawafi sannan ya tinkari mutane faƙala ya gaya musu ya ɗaga murya sama ya ce me ya ahala maka ya ku mutanen maka duk suna zaune yanzu yanzu ina hankalinku yake mu muna cin abinci muna sa tufafi amma banu hashim suna ta mutuwa kuma jininmu ne ‘yan uwanmu ne mun kyauta shi ne halka ke suna mutuwa ba a sayan komai daga gare su sannan ba sa saidawa mun kyauta mu kama kaga sai da ya fara da makaddima da shimfiɗa ta ku
والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة نارن تسيمكو ده الله سنة رضوة ده الله والله نارن تسيمكو ده الله kun ganna a tsaye ba zan zauna ba in ji shi sai an je an tsinka wannan takarda a yaga ta alqati'a mai yanke zumunta azzalima azzaluman takarda to ya jefa musu bam don manyan jairai suna wurin irinsu abu jahal mugun kayana wurin irinsu abu lahabin sun ji abin da ya fada to kuma suna da amsa da suka bashi na'am ai abu jahal yana jin haka yana cikin ƙuryar masallacin ka'aba sai zauna sai miki waye ke wannan magana shi sai ce me fi nahiyatul masjid ko sai ce ƙarya kake haka yace kazzab haka yace wa yake ƙaryatawa zuhair sai ce kazzab mhm والله لا تشق na rantse maka da Allah ba za a yaga takaddar me yake nufi kenan wahalar ta ci gaba da dorewa shekara uku fa sai ce ƙarya kake wallahi ba za a yaga takaddar ba
قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب
To sai- حيث كتب jamil to daga nan sai zam'atu dan aswad a yana yake yana tare da abu jahal ko cikin group din nan yana cikin group 5 yawa sai ya ba abu jahal amsa sai ce wallahi ko أنت والله أكذب kai kai ne makaryacin yana gaya mawa أبو جهل ya ce wallahi an ta'akazab ka ce zuwar ƙarya ke ta kai ka fi ƙarya ɗin ai da kaga daga na majalisi sai ya musu haɗuwar sai ta rikice tulun ruwa ɗin sai ya ɓule ruwa ya fara zubewa mhm ما رضينا كتابتها حيث كتبت ya ce barin gaya maka tun ran da ma aka rubuta ba mai daba a'a kenan fi ƙarfinsu ne ko kai ne ana iya cewa a ma'aikata cikin mutum ɗari guda casa'in sun ce ga abin da zai to ko goma ya za ku yi bayan da ka iya sun ce majority mene ne carries the vote haka ne kuma aiki to su su zama tun da aka rubuta takardar ba su amince ba bisa wannan bayanin da ya yi قال أبو البكتري daga nan abul bakhtari ibn shams ya ce me صدق زمعة ai zama ya gaskiya to daga nan abuja laifanci to shiri kuka yi kenan tun daga mutum biyu shi ya ce karya ake an ce kai ne makarcin ya ce wallahi gaskiya ne ma'ana gaskiya ne wajen kai abu kai kafi karya na'am لا نرضى ما كتب فيها mu dama ba mu amince da abin da aka rubuta ba a cikin wannan takaddar ولا نقر به ba mu kuma ba wala nuqirru bihi ba ma tabbatar da abin da takaddar ta kunsa قال المطعم بن عدي daga nan al-mut'im ibnu adi yana tare da suwa yana cikin su ko to shi ma sai ya ce صدقتما وكذب من قال غير ذلك ku biyun nan kun yi gaskiya wanda ya saba muku ƙarya yake yi da wa yake ai bai kama suna ba ya kama suna yawwa to kaga nan Abu Jahal yalla bai sai ai zubu zubu ai kallo arsin da za a yi sai ce kuna da gaskiya wanda ya faɗi kisha wanda ka faɗa Allah ƙarya yake arabtum نبرأ إلى الله منها wallahi mu mu wanke hannunmu zuwa ga Allah mun yi baran-baran ba mu ba wannan takaddar shine na barau kenan mun yi baran-baran da abinda takaddar nan ta kunsa ba mu amince ba
وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك shi ma Hisham sai faɗi irin wannan magana maganar Zuhair da Zam'a da Bakhtari kaga adadin ya cika kenan kaga babu ɗayan su daidai zame to nan ne wasu ke cewa ƙurayshawa a kafircin su suna da amana tsakanin su yau musulmi a imanin mu ba mu da wannan da yawa daga ciki ba mu da irin wannan hali na ƙurayshawa a kafircin su kun gane ko? matar bakore shi a lokacin tana jin kunya a ce ta yi zina takan ce ya ta yi wannan aiki na lalatattu ita fa lalatacce ce don a kan shirga take to ma ya aka yi haka a kafircinsu suna da kishin taimakawa bako in ya zo haka suna alfahari da doki ko? sai mutum ya fidda dokin shi ya soke ya ba da abincin ga bako da bako ya kwana da yunwa gas kuma kafirai ne kuma a kafircinsu sun ƙi jinin ka ce da su matsorata ne ka ce kai ni ne matsoraci kuma suna girmama abin da ake kira tsari na wato ƙabila kai ne babba a gida to za ba ka haƙinka na babba sai ka ga su da halaye wanda suke masu kyau babban matsalar su kafirci da ba su imani ba shi yasa abubuwa da yawa ai da musulunci ya zo ya tabbatar da abubuwa nasu ai ai ba akwai abin da ba a rushe ba kaga rawani al'ada ce tun musulunci ya zo rawani al'adar larabawa ne kuma annabi ya tabbatar da shi ya tabbatar da shi so ba za ka yi rawani don larabawa a jahili'in suna yi amma ba su kake koyi da su ba annabinka ya yi so nan za ka kalla inda bai ba za mu ɗaura su a suna barin gemu tun a jahiliya suna kuma ta tabbatar in ka bar gemu suna annabi kake bi ba su kake kallo ba araftun? jamil ci gaba
فقال أبو جهل sai abu jahal ya ce هذا أمر قضي بليل to yanzu na gane wannan wani makirci ne kuka kulla cikin dare ko wani ce yadda wani ce haza amrun qudiya إليه bilailin cikin dare kuka yi تشور فيه بغير هذا المكان na'am تشور فيه بغير هذا المكان
yi ban ga wurin bane fa na'am al'amari ne wanda qudiya aka yanke cikin dare tushwira fihi an yi shawarwari kan al'amarin ne bi ghairi hadha al-makan na tabbata ba a wannan wurin aka yi ba wani kuka je kuka zauna kuka yanke kuka kawo wannan magana din inji Abu Jahal kenan نعم. قال أبو قال وأبو طالب جالس في ناحية المسجد to ana cikin wannan hali Abu Talib yana cikin masallacin shi ma a gefe dan shi ma dattijo ne babba ne a cikin majalisa irin ta Qurayshawa
فقام فقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة ليشقها wanda ya miƙe zai je ya kama takardar ya yagota shine al-mut'imu ibn adi ya je zai yagota kenan sai ga abin mamaki فوجد فوجد الأرض قد أكلتها إلا ذكرك اللهم sai ta da al'arda ƙwaro ko ka ce tsutsa duk ta laƙwar gara kai gara ta cinye ainihin takardar amma sai ta bar inda suka rute bismikallahumma bata ci ba amma maki domin a wannan lokacin in za su yi rubutu sukan ce bismikallahumma da sunanka ya ubangiji muke abu kaza gara ta cinye takardar gaba daya sai ta bar sunan Allah bata taba shi ba Allahu akbar ثم نقضت الصحيفة
na'am ثم نقضت الصحيفة daga nan sai aka yago takaddar
وخرج الم- wannan cikakken bayani ka duba cikin sahihul bukhari kitabu nuzul nabi sallallahu alaihi wasallam bi makka littafin da ke magana akan isowar manzon Allah makka wato zaka samu wannan bayani haka ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad ya kawo cikin tarihi haka ibn hisham da kuma mukhtasar zadul ma'ad na ashef muhammad ibn abdul wahab Allah ya ji kansu gaba daya duk sun ambaci wannan kissa din na'am
ثم نقضت الصحيفة shikenan aka yage wannan takarda aka yaga ta وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه من الشيء shine karshen wannan takunkumi suka fito daga wannan takunkumi din ashe wannan yana na maka takarda tana da amfani abinda aka ce ai rubutacce ne abu takarda rubutacciya documentary evidence a ko'ina na da muhimmanci ko? a kaje kai karatu a jami'a idan babu takardar cewa kai karatu a tsarin karatun bature aikin banza kai haka ne? nawa ne za ce da Allah zo ka je madina ka je ka yi karatu digiri na shekara hudu sai dai ka fito za a dura ma karatu sai dai ba kwali za ku je? in ba na'am ba za ka je? ba za je ba da yana yana son kwali ne a ce karatu za a dura maka dai sai ka bar ma ana barin karatu to shi yasa rubutu muhimmi ne za a bace to shi kenan mu yi rubutu ka sa hannu in sa hannu sai ya ɗaure ka da wani shi yasa magana bashi aka ce a yi rubutu yanzu ko aure ne za a zo a ce ana bukatar takarda da ke nuna da amarya da ango ba su da binciken likitanci ya tabbatar da ba su da matsala ko barazanar hiv da kuma genotype ake cewa ko da su misali kaga takarda ce to muhimmin lamari ne. ko ba shi ake binka in za ka kwanta bacci rubuta don kana iya mutuwa cikin dare akwai bashin wani a kaina ina bin wani karo wasiya ka rubuta. to kaga takarda suka rubuta ya ku mutanen makka an rubuta wannan takarda ran kaza gaba ɗaya banu hashim dangin manzon Allah kar a sake ba su abinci in ka karya ka saba ma abin da makka gaba ɗaya ta ɗauki mataki a kai kuma haka suka zama a cikin wannan takunkumin shekara uku da allah ya kawo ƙarshen abun sai aka samu wannan jarumi ya je zai yago takardar ana yago ta kwashi kenan magana ta ƙare tukila ka ce to ai makan ba su haɗu a kansa to ai tura ce ta kai bango wani lokaci akwai abin da zalunci da kanshi allah zai kore shi zalunci yakan cinye kanshi da kanshi shi za karka yi shi arafton? tayyib
دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بالسلام yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sabuwar magana ke annabi sai ya musu bakar addu'a bisana Allah ya dirkake su da shekara ta fatara shine sana da talauci ita ce sabuwar magana mhm
ولما تمادت قريش في غيها وكفرها وطغيانها بعد موت أبي طالب وخديجة دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقهر lokacin da ƙorishawa tamadat suka doge suka ɗore suka ci gaba da tafiya fi ghayha a cikin batan da suke kai wa kufriha da kafircinsu wa tughyaniha da zaluncin su an yi an yi sun ki su tuba bayan mutuwar abi talibin da mutuna na khadija da a alaiha rasul sai mun zai musu addu'a sai mun zalla ya musu bakar addu'a to kuma addu'ar annabi tana da ban tsoro in ba addu'a yayi maka ta ka samu alkhairi ba saboda ka taba Allah yayi maka addu'a ce Allah ga kanan gashi a to ai ko mutun ne da ba kowa ba aka zalunce shi ya gaya ma Allah Allah na jin maganar wallan sana annabin Allah to sai musu addu'a akan Allah ya saukan musu da wato shekara irin ta talaulautuwa irin ta fatara da ta jarifi da mayata na'am يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mai da yana cewa إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام Qurayshawa lokacin da ista'sat suka yi taurin kai suka yi suka cije suka kibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa abta'u an al-islam suka yi tafiyar hawainiya suka yi sanya suka yi ƙasa a gwiwa suka ƙi shiga musulunci ga alkhairi har gida Allah ya kawo muku to da ma ba ma musulunta su- ah, suka bi suka ci gaba da kuma ta'addanci da wato zalunci da makirci a daidai wannan lokacin ne قال sai annabi addu'a ya ce اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ya Allah ka taimake ni a kansu ka kakaba musu shekarun fatara guda bakwai irin shekarun fatara nan da annabi yusuf ya ba da fasara a masar aikun su labarin yawwa saba sinina da aban na fatan gane ko to irin ne to ya aka yi samu labarin annabi yusuf a masar kuma bai je masar ƙorani wahayi yana daga cikin mu'jizar ƙur'ani ya ba da labarin abin da aka yi tun tun tun tun tale-tale kwamin zalla baya wurin an gane ko? na'am فأصابتهم سنة فحصدت كل شيء ai abin da ya faru kenan kuwa sai ƙorisha makamalin suka gamu da talauci kuma dama maka ƙasa ce busasshiya ba ta da yabanya ta shuka komai wannan shekarar duk abin da suke da shi in ma na rumbu ne ya ƙare in ma na ajiya ne shekarar ta laƙume ta gama da su Mhm.
حتى أكلوا الجيف والميت jiyafa حتى أكلوا الجيف والميت sai da take suna cin jiyafa mushe mushe mutanen maka sun ci la ilaha illallah sai su ga mushe malin su suka ci saboda sun gamu da bala'i an gane ko? shi ne malamai suka ce Allah ya saukar da wata aya a kansu ne
حتى wace aya ce kana iya tunawa? Hmm. can cikin suratun nahali inda وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفر بأنعم الله يوا ألم ترى كيف ضرب مثلا الله يشي ألم ترى كيف ضرب مثلا ككلين ده الله يبقى مثلا قرية ونبرني كانت آمنة مطمئنة cikin natsuwa malamai suka ce maka ake nufi yatiha rizquha ragadan min kulli makanin suna ci su sha cikin kwanciyar hankali amma fa kafar bi an'umillah suka kafirce fa azaqaha Allahu libasul khawf bima kanu yastaw wannan binne ne walaqad ja'ahum rasulun min anfusihim manzo ya zo musu cikin su malami suka ce abin da ya faru ɗayan su sai dinga ganin hanguri ko kaga yana ganin hayaki saboda masifar yamma na'udhu billah to dan haka fa asabatuhum sanatun fa hasarat kullu shay'in hatta akalu jiyafa jiyafa jam'in jifatu yana wal maita da mushe duk abu ɗaya ne حتى إن أحدهم كان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الفرس ɗayansu in ya kalli sama sai ga kamar hayaki ne yunwa ce
ثم دعوا فكشف عنهم sannan da'au suka yi roƙo aka yaya musu wannan bala'in Allah ta'ala kuma ya ce me يعني قوله inda suka ce ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون a suratul dukhan sura mai lamba 44 aya ta 12 rabbana kashif 'anna al'azaba inna kunna إنا inna مؤمنون.
mu'minun ubangiji kai mana azaba lalle mu mu'mine ne
ثم قرأ عبد الله na'am إنا كاشف العذاب قليلا إنكم قاعدون yace ai Allah yace zamu yaye muku azaba ba da dadewa ba amma za ku koma saboda halin ku ne mai hali baya fasawa mm.
قال فعادوا فكفروا suka sake komawa kafirci suka kafirce suka nuna ba daidai bane abinda annabi ya tawo da shi فأخذوا إلى يوم بدر shikenan sai Allah ya kyale su zuwa ranar yakin badar tambaye ku a tarihi yakin badar a wace shekara akai shekara ta nawa na'am shekara ta nawa aka yi yakin badar ya jama'a ta kallamu shekara ta nawa aka yi yakin badar shekara ta biyu a wani wata a ramadan sha bakwai ga watan ramadan to a wannan lokacin ne suka ga abin da suka gani shi ne malam yake cewa يوم نبطش البطشة الكبرى madalla Allah ce ranar da za mu yi damka damka mafi girma yakin badar kenan
قال عبد الله abdullahi yake cewa ranar badar ake nufi فانتق- فانتقم منها aka kama su da laifinsu da fajircinsu da fasikancinsu bukhari ya fi da wannan hadisi aka kuma al'imam muslim na'am
الوفد القرشي عند أبي طالب to bayan duk wannan sai suka ce kai ku sake tura sako zuwa ga abu talib sai suka tura da alwaft tawaga zuwa ga abu talibin
وقد جاء المشركون إلى أبي طالب وهو على فراش موته ليثني محمدا عن دينه Hmm. to abu talib shekaru sun tafi ajali ya zo yana kwance ala firashil mauti akan shimfidar da da ya kwanta bai sake tashi ba sai ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je dan ya karantar da shi musulunci yana roƙon shi yayi kalmar shahada kawai bai yi sallah ba ya ce ka faɗe ta baffa zan tsaya ma gaban Allah la ilaha illallah ba ce ka yi hajji ko ka yi zakka ba ka faɗe ta kawai ƙurisha suna ji sai suka yi dandazo suka je wurin don su kautar da shi gabarin kalmar shahada wanda ya maka irin wannan ya ƙara gamawa da kai ya kare maka zaluncin da babu zalunci iri shi sai suka yi suka kewaye abu talibin a wannan lokacin saboda su kautar da annabi daga gaya mai gaskiya ko ya musulunta
وعن ابن عباس رضي الله عنهما نعم.
قال مشوا إلى أبي طالب فكلموا وهم أشراف قومه abin da ya faru abdullahi dan abbas yana cewa sai suka yi tattaki suka je gun abu talibin suka yi mai magana wahum ashrafu qaumihi manyan makka ne wanda in ya kalle su shi ma yana ji da su su abu talib tunda Allah ya bashi ikon ya musulunta ba amma babba ne sai suka je suka same shi zai baka lissafin irin waɗannan mutanen su waye da waye da waye عقبة بن ربيع utubatu ibn rabi'a وشيبة بن ربيع duk 'ya'yan gida ɗaya ne shaiba
وأبو جهل بن abu jahal وأمية بن خلف umar bin khalaf shine mai mai gidan bilal kenan shi ke yi ma bilal kowace irin azaba umar ya dan khalaf an gane ko Mhm.
وأبو سفيان بن حرب da abu sufyan sarkin makka kafin ya musulunta a lokacin في رجال من أشرافهم cikin tawagar mutane wanda manya ne a makka suka je suka tadda abu talibin yana kan gadon mutuwa don su kautar da shi daga imani kada ya kuskure ya furta kalmar shahada na'am
فقالوا sai suka ce da shi ya aba talibin ya kai abu talib
innaka minna haythu qad alimta kai ka san matsayinka a wurinmu ha kuka san da haka kuka bai cikin talauci shekara uku ko bu gane ba na'am wa qad hadaraka ma tara to amma gashi nan ka dai ga abin da ke akwai ga alamar mutuwa ta zo maka shine hadaraka ma tara ga dai halin da kake ciki yanzu mhm wa taqawwafna alayka
muna jiye maka tsoro ne me tsoron muna jiye maka tsoro ne tsabar kauna ce ta kawo mu gare ka muna jiye maka tsoro karka mutu akan addinin yaro la ilaha illallah ka ji inda gaskiya ta zama ƙarya ƙarya kuma ta zama ita ce gaskiyar saboda mun zo ne masoya ne muna jiye maka tsoron abinda zai kasance na'am وقد علمت الذي بيننا وبين ابن اخيك ka san dai irin tatafurzar da ke tsakaninmu da ɗan ɗan uwanka waye wannan ce aka yi zama ɗan ɗan uwan shi yawa saboda abdullahi ɗan abu talib la- abin nan ɗan abdulmuttalib shi ma abu talib ɗan abdulmuttalib kenan abu talib baffa ne gawa madalla Mhm.
فادعه فخذ له منه na'am فخذ وخذ لنا منه فخذ له منا وخذ لنا منه to mun zo ne muna son mu gaya maka fad'u ka kirawo shi yanzu ka ce ya zo fakhudh lahu minna ka ɗauki alkawari daga gare mu ka bashi na bashi ba kare sake ambaton gumakanmu shine fakhudh lahu minna mu ma kuma wa khudh lana minhu mana ba shi haƙƙi nashi akan mu ya ba mu haƙƙi namu akan shi na'am ليكف عنا ونكف عنه domin ya kame gabar mu mu kuma mu kame rabu da shi
وليد- وليدعنا و- وديننا وندعه ودينه ka gaya mai shakulatin ɓangaro hawai ne shi da ke raman addininmu an gane ko mu mata mu ta ta- ta kiyaye tasa rama ɗin kun gane hausar dai نعم.
na'am فبعث إليه أبو طالب sarka abu talib yana cikin wannan hali sai ya kira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo
فجاءه na'am فقال يا ابن أخي ya ce ya kai ɗan ɗan uwana هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك wannan mutanenka ne ka san su manya ne cikin mutanen maka sun zo domin ka ba su su masu baka mhm
قال شنو فقال الله رسول يجزيك؟
الله صلى الله عليه وسلم نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب na'am وتدين لكم بها العجم
ci gaba قال فقال أبو جهل نعم وأبيك وعشر كلمات قال تقولون لا إله إلا الله وتخلع وتخلعون ما تعبدون من دونه
to da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam su kuma suka zo sai ce to baffa waye baffa nan أبي طالب.
sai annabi ya ce da shi gashi kuma abu talib yana cikin halin da yake ciki sai ce kalimatun wahida ni ba wani abu nake nema da gare ku ba kalma ɗaya ce nake so ku faɗa idan kuka faɗe ta tamlikuna biha al-arab wallahi za ku mulki laraba gaba ɗaya ku ne shugabanninsu hmm? wata dinu lakum biha al-ajam waɗanda suke ba laraba ba su ne al-ajam kenan za su bi ku ah to yanzu me ke faru yanzu ba duk muna bin makka ba don suna yi maka ko don addini don addini ne ai dukkanin kunnan in za ku je umra allah ya ba mu halin zuwa gaba za ku yi ko yamma to ina za ku tafi ai ba su muke bi ba to shi ne ce abinda nake so kenan kuma duk wanda ya je sai ya je da 'yan canji a aljihun shi that means business dole maka ta yi kuɗi na haka wani yake cewa ko maka ba su da man fetur hada-hadan alhazai duk duniya suna zuwa wurin ya ishe su kuma haka ne kuma yanzu kaga ba fa sai shekara ba fa a yanzu haka in zuwa umra sun tafi balantana ramadan kullum ne round the year da haka ba za ka rashin abinci a makka ba ko wani sadaka sai ka samu sai ka ci ka bari to ashe kaga daraja shi zai ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun qur'anin nan an bato ne gare ka ya manzo Allah kuma ga mutanenka kaga dole ka koyi arabiya saboda suna da alaka da qur'aninka kowa muna larabci don laraba ba ne sai don addini kuma don laraba ne albarkacin balarabe farin balarabe da ya fi kowa daraja kuma alayhi salatu wasalam to shi ne ce ku faɗi wannan kalma mana ku samu wannan daraja da wannan mukami kai co subhanallah in kuka faɗa za ku mallaki laraba kuma za a bi ku abu jahal ya ɗauka wata kalma ce sai ce wallahi za mu baka sai ce na'am wa abika wannan wani salo ne na magana gun laraba sukan ce na'am wa abika na rantse har da girman babanka ba suna wannan wato karfafawa ne ce wa abika sa'ati karka ɗauka zagi ne la salon magana ne da ma'ana tabbas za mu baka wannan kalma ne sai ce za mu baka ma kalma guda goma in kana so ba ɗaya ba to wannan izgilanci ne ko kuma ne don ya ce na mu'abika wa ashar kalimat goma za mu baka ƙala sai annabi ya ce to ga abin da za ku ce ta kuluna la'ilaha illallah a ba sai ka faɗi goma ba ɗaya nake so ka ba ku ce la'ilaha illallah ɗaya kenan watakhli'una ma ta'buduna min dunihi abinda kuke bauta ba Allah ba ku cire ku yi wurgi da shi gunkin lata da manata da uzza da hubal duk rabu da su shine abinda nake bukata ku faɗa to nan ne fa Abu Jahl sai ga to kai kai kai kai abin yayi muni qala sai ce me fatasaffafu bi aydihim ثم قالوا أتريد يا محمد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا sai suka fara tafa suna kamar ka ce la la baushin yana ka yana la la me yake nufi mamaki to haka suke shine fata safa gusana to yanzu abin da kake so kenan ba ita ce kalmar so kake mu kuma mu rungumi Allah kwaya daya to shi wannan Allah naka da wanne zai ji kalle yau mu fa shi ne tunaninsu sai suka ce wai wallahi lamarinka daban mamaki ko ka dai kunanku daban mamaki an kira ku zuwa ga shirya ko kaki sai suka gaya ma juna juna suka sashi ya gaya ma sashi suka ce mi innahu wallahi ma hadha ar-rajul bi mu'tikum shay'an mimma turidun sai dai yace kin ga taron ma ya watsa kawai mutumin nan ba zai ba ku abin da kuke so ba ashe su tsammanin su waddu law tudhinu ne waddu law tudhinu faidin burin su ka sassauto shine suka taba cewa ka zo bauta ma ka yau mu da kai bauta ma Allah din kwana biyu kuma ka zo mu bauta ma namu gunki shine alamar zama lafiya ke to sai aka saukar da suratu al-kafirun la abudu ma ta'budun wala antum akan haka aka saukar da gaya musu qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun ya ku kafare ba na bauta ma abinda kuke bauta so abinda suke tunani ka zo a bauta ma Allah mun yadda a je za mu haɗu da kai gobe kuma ka zo ka bauta ma nama gunki a'a kaga tunani irin na kafiri ke kun gane ko shi sa kuskure ne wasu daga cikin masu mulki ka ga wai su je su ga coci suna cire hula don su faranta ma kafirai ya za ku yi haka ai ba a haka ai sai ka yi da ka yi bankana da musulunci tumalan shiga cocin laifi ne sai muka ce ya danganta ga mai kai ka coci ni aka kira ne a coci jan yi lakca da bible ɗinsu ba zan ma kotun ƙorani da bible ɗinsu zan tafi da gudu suna da abin da zan gaya musu kai ko kaji saboda siyasa kai saboda abin duniyar ka saboda haka nature ɗin zuwan shine hukuncin sabon haka to ballantana kun je ma kun cire hula to me rage kuma ai ba a haka ai sayyidina umar bai sallace shi bai sallace da yaje jerusalem ita amma ai ga manufar ai ka gani yanzu misali kana da aboki kirista sai ce ina ga yatan ka za daura min aure a church kuma gaskiya ina son ka zo wanda ke ganin yaje din daidai ne cikin ku ya daga hannu an kana da hujja kaka yi shayin komai daga hannu madalla kana ganin za ka tafi ko? ina bisnam na na masha Allah ya burge Allahu akbar kamar me na ga matasa ɗin a don wannan kan muna da wannan don wannan kan muna da wannan to me kuma ka karu da shi baya ga wannan baya ga wannan me ya burge ka abinda ya ce da ya je cocin ɗaurin aure sai ga ga dattawansu daban mata wurinsu daban matasa daban kuma aka ce kowa ya ba da gudunma kuma waɗannan ma'aura kuɗin da suka samu yana da yawa to ɗan uwa yake ganin ina ma da irin wannan muna kamantawa a masallata don wannan kam da wannan ba ma yi ba ma yi su ai ta kai kusan cocin ai business ai kasuwanci ne ina karantawa wani magana ke tara magana babban fasto ne sai yake cewa shi fa zai mutu ranar wata lahadi bayan ya ci sakwara haɗaɗɗiya haka ce wala aka yi faɗa ya ce shi ya hango ran wata lahadi ne zai mutu amma bayan ya ci sakwara tuku ma wasu aiki ko rahadi ya dai faɗa to shi ne yake cewa kowa ya kawa zai ba da biliyan ɗaya biliyan a coci biliyan ta ce ta oke shi tunda dai ba hali wa zai ba da miliyan ɗari ka taɓa jin haka a masallaci? ko da mafarki ka taɓa za ka samu pasto yana da jet jet na wajen guda biyu uku gayamin limami da ke da wata mota haɗaɗɗiya mai nishi gayamin shi to me ka wannan haka dai muka taso mu ɗabi'unmu kenan addini ne aka cusa mana rashin kimanta shi da wannan ba muna cewa sai kai kama da su tun da masu duniya suka saga kuma ba haka muke ba gaskiya ne muna da tsarin to amma wa ya gaya maka shi masallaci da gun ibada baya bukatar taimako da agaji maganar speaker ne da abin nan har yanzu babu ɗaya da ya kira ni kila la'alla sakon ne bai kai ga kunnen mutane ba to da wannan kan misali amma shi abin da yake cewa wannan abin ya burge shi to kana jin wannan shi ne dalilin zuwa cocin wannan kuɗi ne kawai duniya ce to kuma alaƙar wurin da lahira me kace game da wannan me ya kare ka game da abin da suke faɗi a ciki har zuke ne domin abinda da ya burge ka kuma dole ne ya burge mutane a al'adar hausa a da aikun san ajo aiko? sani ko ana ajo yanzu ba ana ajo? ba shi da yawa baya kuma wallahi kwaga wannan ajon nan yana da matukar muhimmanci al'ada ce mai kyau a karmakumullah ina ganin ba laifi da an shi amma su waya cocin suka mai da shi ma ka'ida ne a kwanda da ce in ka zo coci baka da kuɗi bida muna ba tsarin ba ne misali basically ba don wannan muke ba misali amma wai ce da kai kuma an kore ce maki keniya yanzu mutanen da ke yawan tunkaranmu a masallaci a taimaka a taimaka yau da akwai wani pool wani asusu masu kuɗi su ringa zuba kuɗi cikin asusun sai to akar makalla mun bude asusu mun zuba miliyan 500 ba ma bukata ka zama signatory ba ma so kawai dai mu za mu sa ido abinda muke so ku yi mana duk wanda zo neman taimako in kun amince ku ba da recommendation ku toro mu ku toro ku toro shi rumu dan mu hutar da ku ku shagala da bincike kuna da wannan tsari kai za ka yi research kai za ka yi bincike kai za ka ɗauki littafin kai za ka yi fama da komai kuma kai za ka yi bincike kuma zo neman taimako wurinka abin da ke faruwa kenan al'umma ce wanda kusan gaskiyar magana ba mu da tsari kuma mun taso ne akan wato sha'anin addini mun bashi baya har kakan ji ana cewa ta malam ba ta wuce amin karin magana ba haushe ne amma isgilanci ne imamu gatan gawa ba ruwanka da mai rai shi yasa in suka zo da shirminsu in suka ji an yi magana sai su rikice wannan ba filinku ba ne kai filinka ne ka sa baki kai jahilci don ka je ka ɗauko kwangilanka na wata harka wani program da za ka yi mu karanto maka turancin da kila baka masu ne baka tashi ga rikice saboda mentality ne cewa ba a san haka da malami ba to mu refuse to be like that mun yi karatu mun bincika mun kuma gane alhamdulillah so wannan mentality sai bahaushe ya canza shi bahaushe da abin tsaya har ma ya ce da kai to bismillah an haɗa malamai faɗa wato malamai ma har a faɗa sai bismillah sai karatu sau da ka abin da ka ganin nan ɗan uwa su ai sun wuce iyaka sun mai da cocin ma kasuwanci in masallaci ba kasuwanci ba sam lakum dinukum amma wa ya gaya maka addinin baya son taimako kai lissafin sahabbai miliyoniyoyi guda biyar da kudi suka Allah annabi ce kun sai aljanna sa'ad ibn abi waqqas talhatu ibn ubaidillah na'am abdurrahman dan auf shefi su kudi ma usman bin affan sayyidina abubakar zubair bin al-awwal waɗannan guda biyar din inda zaka canza kudin su a yau zaka yi maganin trillions babu haramun daya cikin kudin za a fita jihadi annabi ce to gashi ba mu da kuɗi ba yahude ne rijiyar da musulmi ke shan ruwa ya je kwace ya sai annabi ce wa zai sai rijiyar yana da aljanna sunan rijiyar bi'irun ruma usman ya ce ni ne ni ne ya rasulallah wa ya gaya ma kuɗi baya tasiri za a fita jihadi annabi ce ku kawo sai na umar ce yau sai na riga abubakar yau kullum su ya riga mu da kudin shi sai na umar ya je rabin dukiyarsa ya raba dukiyar ya dauko rabi ya ce na kawo yana ta komaji in ga abin da bakar zai sai na bakar yana zuwa ya ce ga tawa dukiyar ce ko kwabo bambari a gida bayar kwallo me kabar musu ce taraktum lahumullaha wa rasula daga na ya ce to abubakar ya yi min shal ba zan kamo shi ba to me za muke da irin wannan rawar cikin me yasa hmm? sai ga mutum ya taso daga misali kurna asabe sai ya zo nan masallaci kuma za a samu daga nan kuma shi ma ya je wani masallacin haka ake zagaya kuma karka ɗauka ƙarya ne wallahi bukatar ce gaskiya ce da yawa akwai bukatar na'am inda za ka ce in za ka bi ta mutane wannan gyaran da kuka gai muka yi na masallaci da magana kwabo ko za mu bi wallahi da ba abin da za a yi ba abin da za a yi ba za a iya ba wannan masallacin da kun san nawa aka kashe inda za mu bi kwabo kwabo sai dai a haƙura ba za a yi ba muna da irin wannan tunanin na rowa a zuciyarmu mu ne mutanen da inda aka ce taimako addini ne yana fara dubu ɗari biyar sai fara laiko wata makararriya wata mareniyar naira goma ɗauka ba haka ɗin yanzu ko mai bara za ka ba shi kana ganin ya bai kai ka ba shi dubu ɗaya ba dubu ɗaya yawa minta ba ma sai masallaci ba ka jarraba haka muke ɗaiɗai ne mutum zai ɗauki naira dubu biyar da ce ka taba gamba mai bara akan ce dubu biyar ka taba gani sai nawa to wai me yasa muke da irin wannan zuciyar wai ka tambayi kanka me dalilin wannan Allah ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana rance mai kyau ai mai kyau din nan suka ce ainihin kamman wa kaifan kamman in quantity wa kaifan in quality shine ma'anan ainihin ina kana ganin in ka ba da sadakan naira ɗari ga miskini kai kokari shedan ne kuma wannan tsayar amma a lokaci guda za ka iya zuwa shago ka kashe naira dubu ɗari baka ji komai ba saboda haka mu koma kan magana mu da ka je coci kaga suka yi haka eh suna wannan abu din kamar da na gaya maka suke da abubuwan da kusan su business ne harka ce ta neman duniya shi kuma masallaci lahira yake kallo amma bai kora kuma abin da ya shafi taimaka ma ainihin addini to amma mutum ya je coci saboda yana da abokin aiki za a daura auren shi a coci ya tashi ya je ai farko tukun kai ba ka je ba ne saboda bari ka je ka ga halaye irin nasu sai da ka je tukun ka san wannan abu ɗin to za maka hukunci da dalilin ka na zuwa na farko ne shi ne matsalar na biyu rauni ke gare mu mutum ba zai iya cewa wane ba zan iya zuwa ba ni musulmi ne ina da red line ba zan samu zuwa ba me yasa sun ce kaga addini ina da ka'ida ba zan je ba ban ce ka zo masallaci lokacin na ba we can get on as friends ba sai mun yi haka ba to me yasa ba mu da irin wannan zuciya me yasa ta kira ni a waya wata mace to malam wata kawata ce ta kawo min ainihin abincin christmas a gon aiki duka duka satin da ya wuce nan ko kwana kwanaki uku da suka wuce tana tambaya ta ne na karba ko ne yaya kaza ce ta kawo min da kuma lemu ta ce kazan kuma sayowa ta yi a wurin musulmi ta kamin a cikin tsabtataccen wuri ta meka min saboda me saboda bikin kirsimeti ta tana tambaya ta karba ko ta karba ta ce muna da alaka mai kyau da ita to sai ka ga mutum ya ba shi da ƙarfin zuciya na ya ce a'a ka yi haƙuri ba zan karba ba kuma don't be offended lakum dinukum wannan kyauta ce kake bani wadda take da alaka da addininka da aqidarka to ba zan ci ba ban ce maka mushe dan musulmi suka yanka ruwan da ka bani to ruwa mushe ne ba zan sha ba saboda ka alakanta shi da abinda bai da shi ba ka huta ba in aka fince ka da haka ba za tunkare ka da shi ba amma kawo makana wani wuni wuni to ai kuma to ai ne to ka daina karanta lakum dinin kwale da inda ya ka ne misali ko kana karatu da baka sama ana shi ka fito ka ce this is my identity i'm a muslim ko wani ya baka fatawa daidai ka ce ina je ka da fatawarka ban ce haramun dan musulmi yanka amma tun da yana da alaka da abin da ni ban san shi ba ka alakanta shi da shi to ba zan ce period in muka haɗu gun aiki ka bani a matsayin abinci na yau da kullum zan ci amma ka alakanta shi da abin da yake kafirci ne mai haɗari ni wannan ƙazantar nake kallo zai mutunta ka ashe kana da manufa kenan ta ba haka muke misali saboda haka tambayar lokaci ya riga yayi a gayyaci musulmi wa iyakum ka je coci ɗaurin aure haka da dalili amma in ka ce to zan zo cocin in an kun kare ku bani dama in gaya muku musulunci to ainihin kana da ajanda kana da manufa amma nan ka tafi ne a matsayin abokin aikinka kuma ka je kuma yana da wahala suna cire hula baka cire ba don za ka ji nauyi ka zama daban wani mai zai latsa kai ce kaifa ka cire hula kamar da zan sai ka cire saboda kakakinka cikin fitina ne da haka kada ran kada so da ka dan wako da dai kaga sun yi abu wanda yake abun sha'awa kaza kaza to amma kuma za su ce ainihin in holy union we join you haka suke faɗi da sunan uba astaghfirullah ruhi kaza kaza a ce hallelujah kai za ka ce Allahu akbar to da haka dan me za ka tafi dan me ai ba sai na tafi ba abotanmu za ta ɗore a cikin abotanmu akwai wurin da yake ba za mu iya crossing ba in ba ka ba in ka bude wannan kofa shikenan wata ran sai ka je church service abu da kawai ka faranta mai rai amma haihuwa ta rinka sa mai yaka suna angelina namiji ka sa masa marcus ka ci a dumo ɗaya ne an sauka daga hanya shi musulunci addini ne mai izza izza a izzatan alal kafin azalta launin to lokacin da muka sauka daga wannan ba karan matsala ba amma sai na umar ya na gaya muku ya yi sallah a coci ito an ya je da izza ne ibada yi a bakana can wani kawai ne kan ruwa a rivers yau shekara kusan goma sha uku uka kai ma wani sarki ziyara daga port harcourt za ka hau jirgin ruwa ne sunan shi amanayambo of bakana fadan shi cike fada take da gumaka gumaka a gumi kuma lokacin sallah ya ce ni sau nake koyi sallah a nan ina son gaya musulmi ke sallah kuma ga gumaka wani na ce kai kuta da kabar sallah mai sallah ce malar na ce to gunki kuka bota? mai sallar ku kawai misali da mana da hali ba sai ba bugi abin banza ba kai? muka yi mu yana zane na kallonmu ya ce to ai ku muka taba zuwa ku nuna mana musuluncin nan ku ya kira wani babban sarki a arewa ce abokina ne kun ga takarda ma inda ya taba zuwa ya sa hannu da ya kamin ziyara kun san mai mana? sai ce kai ku je ku nuna musu katoton fili cikin gari na ba da filin ku zo ku islamic center to kaga me nake cewa anan mu'amala amma mu manufanmu mun yi sallan ne mu nuna mai ga yanda musulunci yake amma kai idan ka je ai abokin aiki na ne kalli manufar kalli ne ya kafa nan ne matsalar take da wannan ka je domin za ka tashi saboda innamal a'malu bin niyyati to Allah kyauta ya sa mu dace ba sani ba ina gani har mu wuce ko eh mun zo gaba mala to ina za mu tashi haka shi wannan mutum ya ce ko tashi mutumin nan ba zai ba ku abin da kuke so ba ku je ku mutu akan addinin iyayenku har Allah ya hukunci tsakaninmu da shi kuma Allah ya hukuncin a yakin badar an karkashe su aka yi jifa da gawakinsu a cikin rijiya mai suna kalib nabi sai ce yawa ne yawa ne yawa ne Allah ya aiko ne kun karyata jama'a ta imani ta kun ce karya nake Allah ya gaskata ne yanzu gashi kun mutu kun tadda abin da nake gaya muku gaskiya ne umar ya ce ya rasulallah ya za ka yi musu magana sun mutu sun zama shi ce umar ko kai baka fi su jin me nake gaya musu ba amsa ce ba za su iya ba la ilaha illallah سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيمو سامي زامو تاشي ونزل قوله تعالى جزاكم الله خير انت أسئلة خمس مليون